أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنتم رحمكم الله من أتكلم باب النمو باب باب حبس نفقة الرجل قوت سنته على أهله babin mutum wato ya ajiye abincin wato iyalinsa ya tanadi abinci ya ajiye na shekara guda wa kaifa na faƙatul iyali ya ce da iyali yake to a cikin wannan babin mun yi hadisi guda ɗaya jiya shine za mu ci gaba da hadisi na biyu ina dai magana ne akan wato mutum zai iya ajiye wa iyalinsa abincin shekara in ya samu iko حدثنا سعيد بن أفيل قال حدثني الليث قال حدثني مخيل an ibn shahadi wato lissu ya ce wato aƙil ya zantar da ni shi kuma aƙil ya karɓo an ibn shahadi daga ɗan shahab ƙala shi kuma ibn shahab ya ce akbara ni malik ibn aus ibn al-hadasani yace malik ibn aus ibn al-hadasani shi kuma yace ya zantar da shi yace wa kana muhammad ibn jubair ibn mut'imin yace muhammad dan jubair dan mut'imin ya kasance zakara li zikiran ya bani wani labari min hadisi daga wato labarukansa daga wato abubuwan da ya zantar fanɗalabtu sai na tafi ta da hamtu ala maliki bin ausin har sai na je na shiga gurin maliku dan ausin fasa alfi sai na tambaye shi faƙala sai shi maliku bin ausin ya ce faƙala maliku sai maliku ya ce yake ba shi labari sai yake cewa in ɗalabtu ni dai maliku na tafi hatta arkula ala umara har dai na je zan shiga gun umar iz atahu hajiz atahu hajin huyar ba ma'ana wato ya je zai shiga gun sai na umar shikenan sai ga hadiminsa wato nan ya ce adkhulu ka gani wato adkhulu yana nufin wato zai shiga zai ji wato mubari ne amma bayan ya shiga ne bayan ya shiga in ce ga wato shi ne gadin kofar sunansa ya rufa faɗaɗa sai ce mana bayan ya shiga shi ɗin sai shi ya rufa sai ga shi ya shigo gun shi amirul muminin faɗaɗa sai ce hallaka fi usmana wa abdurrahman wa zubair wa sa'adin ya sta'azinuna shin ka yi izini ga wato usman da abdurrahman da zubair da sa'adin domin suna neman izinin ka za su shigo ƙala sai sai na umar ce na'am eh fa azina lahum sai musu izini sai suka shiga ƙala ya ciyar fa ya ce fa dakhalu sai suka shiga wa sallamu suka sallama fa jalasu sai suka zauna sun mallabi sai yarfa kalilan shi yarfa ko sai kuma zama ɗan lokaci kaɗan fa ƙala li umar sai sai na umar hallaka fi aliyu wa abbasin za ka iya yin izini ga aliyu da abbas ƙala sai sai na umar yake na'am ya zan yi fa'azina lahu ma sai musu izini su ma suka shiga wannan ma da hala yayin da suka shigo sallama su ma sai suka sallama wa jalasa sai suka zauna ma'ana duk suna shiga gurin amirul mu'minin amirul mu'minin sanan shine umar bin al-khattab sai na umar shi ne amirul mumini su ma sai suka shiga suka zauna faƙala abbas sai sai na abbas ɗan abdulmutsalif an mu mazala ne dala da ce ya amirul mumini ya sarki mumini ikin da bayani wa baina haza ka yi hukunci tsakanina da wannan ma'ana yana nufin wannan tsawon shayi na alege ne eh shi ne wannan din eh faƙalar rahadu sai su jama'ar da suka zo suka samu wanda suka fara shigo wannan da muka faɗi can baya shine usmanu wa ashabu da sahabbansa sai suka ce ya amiral mu'minin ya sarkin mu'minai ita da bainahuma sai hukunci man tsakanin su wa arih ahadahuma min al-akhar ka hutar da ɗaya daga ɗan uwansa eh domin za a yi hukunci tsakanin mutum biyu dole dai wanda zai samu gaskiya wani kuma ya samu rashin gaskiya eh saboda haka ka hutar da ɗaya daga cikinsu faƙala umaru sai sai na umar yake cewa itta'idu ku yi sannu sannu ku yi sannu sannu an shi dukun billahi ina muku magiya da Allah allazi bihi taqumu as-sama'u wal ardu wanda da ikon sa sama da ƙasa suke tsayawa hal ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala shin kun san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la nurasu mu dai ba a gadon mu ba mu ba abin gado ma ta ragna duk abin da muka bari sadaka sun sadaka ne kun san manzo Allah ya faɗa yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin nafsahu kansa la nurasu manzo Allah da yake la nurasu ma'ana kansa yake yi eh ma ta ragna wato abin da muka bashi sadaka sun sadaka ne ba a gaje mu ba a gadon mu alar rahadu wa'annan jama'a sai suka faɗa su sai na usman kenan wanda suka shiga da farko gun sai na umar din sai suka ce kad qala zalika babu shakka manzo Allah ya faɗi wannan fa akbala ali sai an sai na ali sai wato fa akbala umar kai sai sai na umar ya ya fuskanto ala ali musu sai na ali wa abbas sai na abbas fa qala sai ce da su an shidu kuma billahi inna muku magiya da Allah hal ta alama ne shin kun san anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala kala zalika ya faɗi wannan abin da na faɗa cewa la nurasu ma ta ragna ta da kasu kala sai suka ce kar kala zalika ya faɗi wannan in ji sai na Ali sai na Abbas kala Umaru sai sai na Umar ce fa inni uhaddithukum an hadha al-amri ni dai zan yi muku magana a dangane da wannan lamari wato abinda suka zo nema da shi abbas da shi sai na ali wato abinda suka zo nema shi sai na ali ya zo yana neman a raba gadon maza labana na fadima shi kuma sai na abbas shi ma yana ganin yana da rabo a cikin gado domin shi dan uwan mahaifin maza Allah ne su saboda haka sai suka zo wato akwai dama akwai wato dukiya ta fai'i yawa to akwai dukiya da suke wajen mazala ta fai'i to shi dukiyar nan ta fai'i dukiyar nan wato ta fai'i wato Allah ya riga ya ba wa mazala ita dama kamar da aka sani duk da aka je yaƙi akwai yaƙin da ake yin yaƙi in aka yaƙi aka gwabza to abinda aka samu bayan an gwamza to shi ake ce masa ganima idan aka kai raraka kasashen kafirai aka yi nasara a kansu aka kwaso dukiyarsu da iyalansu da duk wannan abin da aka kwaso in an gama yaƙi to shi ne ake cewa ganima abin da kuma ba a yi yaƙi ba da aka je ba a yi yaƙi ba aka samu matsalar an zo za a yi yaƙi sai suka gudu misali suka bar abin ka gani suka bar garin su suka fi duge su wannan fai'i ne shi kuma ballan ba a ce mai gani ba fai'i an fai'i ne saboda haka fai'in nan Allah ya riga ba manzo Allah shi yace yi abin da yake so shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da zamu ji a nan gaba irin aikin da yayi da fai'in sayyidina Abubakar da yazo shi ma ya gaji wannan ya rike shi kuma sayyidina Umar da yazo shi ma ya gaji ya ci gaba da irin aikin da manzo Allah yake a ciki to sai sayyidina Ali da sayyidina suka zo sai a raba gado a bayar shi ko bayan manzo Allah ya ce ba a raba gado ba su ba a gado kuma annaba ma ba manzo Allah kawai ba dukkan annabawa ba kayan su ba gado eh abinda suke gadowa malamai ne suke gadon sa eh wasu ne mai abin da yake faɗa ba yake cewa malamai su ne magada annabawa abinda manzo Allah zai bari a gada shine ilimin da Allah ya koshi da shi shine wannan ake gado amma abin da ya bari ba a gado to a kan wannan dukiyar da ake magana eh shi ne yake cewa ina muka tsaya kala yawa da shi sai na abbas domin tasniya ce da sai na ali da sai na abbas sai suka ce karkala zalika hakika manzo Allah ya faɗi wannan kala umaru sai sai na umar ya ce fa inni uhaddithukum an hadha al-amr ni dai zan zartar da ku a bisa wannan lamari inna allah haqiqa allah kana karfasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zamo ya keɓanci manzala sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-mal a cikin wannan dukiya bi shay'in da wani abu lam yu'tihi ahadan wanda Allah bai ba wani mutum da ya ba gairahu wani mazala qala Allah Allah yake cewa ma afa Allah ala rasulihi minhum وما أوجبتم عليه من هيل ولا لكاد حئذ قوله قدير يعني ما أفاء الله على رسوله أبن الله يفي إنسا يقولوا شزوا أغا منزلسا كان وانا نما زعلا وكنت لي حئذ قدير سورة الحشر sai to fakanar hazihi sai sai na umar yace da to wannan dukiyar da kuka kuke ji ake magana a kanta khalisatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai bantacciya ce ga manzo Allah ba wani mai hannu a kanta eh manzo Allah ne kadai ke da hannu a kanta wallahi ma ta da hannukum kuma da manzo Allah yake banta da ita bai tare ta shi kansa shi kadai ya ci ta ba tare da ku ba eh ko din nan ko ka zo kuna neman gado tare da ku ake cin ta eh ba shi kadai ya rike ta ba walasta asara biha alaikum bai ke banta kuma da ita shi kadai alaikum akan ku ba laqad a'lakum muha manzo Allah ya ba ku wannan abin da kuke nema ya ba ku wa basu habiku kuma ya raba ta a cikin ku hatta baqiya min ha ma baqiya hatta baqiya min ha hazal mal har dai wannan dukiyar da ta saura ta saura amma sannan fa in yazo manzo Allah ya raba shi ya daidaita kowa an ba shi nasa raban har abin da ya saura shine manzo Allah ya ce to aje a baitul mal yace to har ya ba kowa haƙinsa sai wannan abin da ya saura eh yace har sai da wannan abin da ya saura yace to fa sai sai na Umar yake cewa to fa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatihim yana ciyar da iyalinsa abincin shekarar su min hazal mal daga wannan dukiyar da aka ajiye kuma ya kudu ma baziya sannan in ya ba su abin shekara manzo Allah sai ya ɗebi abin da ya saura fa ya ji alku sai manzo Allah ya tayi ya ji mas'ala malillahi amma tafiya ma'ajiya ta dukiya ce ta Allah ba ta kowa ba eh fa amira da zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalla sai aiki da wannan da naga muku haka yi aiki yaji hayatuhu mutsar rayuwarsa shi an shudukum billahi ina muku magiya da Allah hal ta'lamuna zalika shin kun san wannan abin da na faɗa haka aka yi haka manzo Allah yayi kalu na amsa suka ce haka ne haka manzo Allah yayi qala li aliyin sai ce da na ali wa abbas sai na abbas yake an shigo kuma billahi kuma ina muku magiya da Allah kamar yadda ne wa'annan sauran sahabban magiya hal ta'alama an zalika kuma kun san wannan abin da na faɗa ala sai suka ce na amma ma mun sani sai sai na umar ce to sun mutu sun mutu wa fallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai kuma Allah ya karbi annabinsa sallallahu alaihi wasallam to fa qala abubakar sai abubakar kuma ya zama khalifa sai abubakar shi kuma sai ya ce ana waliyu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ne majibancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ni ne zan jibanci da ayyukan da manzo Allah yake yi to fa kaba da ha abubakar sai abubakar ya karbi wannan dukiyar to da ya karbi da shi ma ya amalu fiha yana aiki a cikin dukiyar bima amina bihi fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yake aiki a cikin dukiyar wa antuma hina idin wa antuma tare da ku kuma eh tare da ku eh yake cewa faka bila faka baza ha abubakar sai na abubakar ya karbe ta ya amalu yana aiki biya a cikin dukiyar bi ma amina bi biya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aiki da shi biya a cikin wannan a cikin dukiyar wa antum da ku kuma shine idan a wannan lokacin ai da ku aka haɗa ake wannan aikin wa akbala ala aliyu sai fuskanta zuwa aliyu abbas da sayyidina abbas sai ce shi ta tsumani ko kuna riya cewa Allah abubakar cewa abubakar ka yayi kaza yayi kaza to wallahi na rantse muku da Allah innahu shi dai abubakar fi ha a cikin wannan dukiyar sadiqun wallahi mai gaskiya ne barun nagari ne rashidin shiryayye ne tabi'un lil haqqi ne bin gaskiya ne to haka haka yi masa shaida kuma tawalla kuma tawalla Abu Bakar to bayan wannan sai kuma Allah ya karba abubakar eh fa qultu yi sai na mai to sai ni kuma na zo sai na ce ana waliyu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne matsamantin aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko abi bakari da abi bakari da abin da suke ni kuma yanzu ni ne zan dubance ta to fa qabadu to hali kuma sai na karbi wannan dukiyar sana sai ni shekara biyu da ni ina kan wato amirul mu'minin a amal fiha ina aiki a cikin wannan dukiyar bima amir rasulullah sallallahu alaihi wasallama da abin da manzo Allah ya aiki wa abubakar da sai da abubakar abin da suka aiki da dukiyar su biyu sai da ni ma haka nake to sun ma ji ma ni sai kuma ga shi yanzu kuka zo mu eh wa kallamtu ma kuka zo kuka yi magana wa kallimatu wa kallimatu kuma kalmomin ku wahidatun guda ɗaya ce wa amrukuma lamarin ku kuma jami'un baki ɗaya guda ɗaya ne eh ji ita ni wato kai abbas ta zo mun tas'alu nasibaka kana neman rabonka min ibni asayka daga dan dan uwanka domin manzo Allah dan dan uwansa ne dan abdullahi ne abdullahi kuma dan uwan abbas din ne eh to ka zo kana tambaya ta rabonka a cikin dukiyar dan dan uwanka eh wa ata hada yace to wannan shi kuma ya zo sayyidina ali kenan shi kuma ya tsalu ni na shi ba imra'ati min ajiha ina neman ina tabbata ta in ba ta rabon matarsa wanda babanta ya bari eh fa qultu to sai na ce in shi ituma da kai ali da kai abbas in kun so da fa'atuhu ilaykuma zan ba ku wannan dukiyar in danga a hannu ala an ala anna alaykuma ahadullahi abu da cewa alƙawarin Allah yana kanku wa mitaqahu da alƙawarin sa ne cewa la ta'malani wallahi za ku aiki fiha a cikin dukiyar nan bima amila bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiki da shi da dukiyar wanda ma amila bi fiha abubakar da abinda kuma abubakar ya aiki a cikin wannan dukiyar wa bima amiltu bi da abinda ni ma ne aiki da shi fiha a cikin ta mun gole ba sun san da aka dubanta mu wato wannan hilafanci idan kun rantse za ku yi aiki kun dawo alƙawari za ku yi kamar yadda maza Allah ya yi ya tafi abubakar ya karɓa ya yi ya tafi ni ma gashi ya karɓa yau shekara ta biyu ina yi in kun rantse za ku yi aiki akan dukiya irin haka to zan ba ku kuje ku rike amma ba raban gado ba eh ba raban gado ba eh wa illa idan kuma ba ku amince da wannan ba ba kuma rantsuwa za ku yi aiki irin aiki da maza Allah ya yi da abubakar da ni ba to fa la tusallima ni biya ta ku kare min magana akan wannan zuciyar eh to fa qultu ma to da na ga muku haka sai kuka ce idfaha ilaina ba mu dukiyar bizalika da wannan da wannan sharadin yace to fa da fa'atuha ilaykuma sai na ba da zuciyar na ba ku wannan zuciyar bizalika da wannan sharadi yace to yanzu kuma an shi dukun billahi ina muku magiya da Allah hal da fa'atuha ilaykuma bizalika shin na ba ku wannan dukiyar bizalika da wannan sharadin eh hal dafa'tu ha ilayhi ma bizalika wato yana tambaya sauran jama'ar eh sauran jama'a su sai na Usman da suke wurin su yake tambaya ba su su sai na Ali ba shine yake cewa an shidu kuma billahi wato an shidu kuma billahi ko hal dafa'tu ha ilayhi ilayhi ma eh ina muku magiya da Allah shin na ba da wannan dukiyar zuwa gare su na ba da na وإلى اليمين وقالت يجي أنسدكما بالله إنكما جاء الله هل دفعتها إليهما shin na ba da wannan duke zuwa gare su ma'ana na ba da ita gun Abbas da Ali kala rahad wa'annan jama'a sai da Usman sai suka ce na'am ka ba da ita kala sai na Umar sai ce fa akbara ala Ali wa Abbas sai sai na Umar ya fuskanto gun Ali da Abbas فقال سيدي أنشدكما بالله إن منكما جاء الله هل دفعتها إليكما بذلك سنة باكو وانا دوكير دوانا شرطين قال سيدي سيدنا أم تابام قال سيدنا سيدنا عمر سيدي أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك shin kuna neman in muku hukunci kuna neman hukunci da gare ni banda wanda nayi kun zo kun ce sai na ba ku wannan dukiyar na gaya muku abin da manzo Allah ya akan dukiyar har ya tafi ga rahama ubangiji na gaya muku abin da abubakar yayi a har ya tafi ga rahama ubangiji ni kuma da na karɓa shekara biyu akan wannan nake aiki kuka zo kuka ce sai na ba ku dukiyar na kafa muku sharaɗai kuka yarda da sharaɗan da na kafa muku bayan kun karɓi dukiyar kuma yanzu za ku za ku ce in hukunci tsakanin ku tsakanin Ali da Abbas ta rikice kuma bayan kun karɓi dukiya kuma ta rikice tsakanin ku sai kun zo kuma ku ce ku ce in kaza in hukunci afa kalta misali ne ni kaza an gaya zalika shin kuna neman da hukunci gare ku wani abin da ne muku yace fawallazi bi iznihi taqumu as-sama'u wal ardu yace na rantse wanda da wanda ikon sa ne sama da ƙasa suke tsaye la aqdi biha qada'a wallahi ba zan hukunci a cikin wannan dukiya ba hukunci gaira zalika wani abin da na faɗa can san da kuka ce sai na ba ku hatta ta kuma sa'atu har ranar alkiyama ta tsaya to fa in ajastu ma in kun gajiya anha ga wannan dukiyar a bisa sharaɗin da na baku kun kasa zartar da sharaɗin da shi ke na fadfa hali ku dawo da ita fa ana fi kuma ha ni zan ije muku ita in dai kun kasa yin sharaɗin da yasa ko ka karɓi wannan dukiyar to ku dawo da ita eh domin kun karɓi dukiya a bisa sharaɗin na biya muku abin da manzo Allah yake a ciki na biya muku abin da Abubakar ya rika yi na biya muku nima abin da nake kun ce kun yarda to na ba ku kuma kun je yin tarihi ce tsakaninku kuma kun dawo kun ce sai zo muku hukunci to ni ba zan muku hukunci ba sai dai ku dawo da ita in kun kasa rikewa eh to abin da ya faru to an dai fahimci abin da ke nufi wato abin da ke nufi wato a ciki za a fahimci cewa manzo Allah yana ajiye abincin iyalinsa na shekara eh dama a shine unwanin ma babu eh ba laifi bane mutum yana da iko ya tarar da iyalinsa abincin shekara kullum a yabo sai dai ba da kudin cefa ne za a iya yin haka amin باب وقال الله تعالى الله تعالى يكفي والوالدات يرضين اولادهن wato iyaye mata za su shayar da auladahunna ƴaƴansu haulayi shekara biyu kayan da ne cikakku amma fa liman arada an yi cimmar radata to wanda yake nufin ya cika wato shi wannan wato rainan eh shi ne shekara biyu ila kawai ya yi zuwa fatan Allah da yake cewa ba ta amalu na basir to wa hamluhu shi cikinsa wasu salihu da yayi jin kada gaba ɗaya tun daga ɗaukar cikin har zuwa yayewa talatin da tara wata talatin ne shi ne cikarsa amma zai iya yiwuwa ba zai iya rabuwa ba sai talatin ɗin ba wa ƙala Allah ta'ala yake cewa wa in ta'asartum fa saturji'u lahu ukhra zai zubu sa'atin min sa'atihi wa ku da alai rizqu fa yusbihu amma da wallah idan aka samu rikicewa tsakanin miji da mata eh cewa wato shagowar ta gagara to sai mutu ta turbi ulahu ubara sai a ba wasu sai su shayar da shi eh to kuma ana so yin dubu sa'atin ne yalwa da yi infaki ma'ana ya ciyar min sa'ati daga yalwa ta ma'ana daga abin da Allah ya ba shi eh wa man qadara alaihi rizquhu wanda kuma wato ya zama an kunta ta wato arzikin sa to fa yusul ma ata wallahu sai infaki daga abin da Allah ya ba shi dama ci bai zama ɗaya ba ko shi ba zai zama ɗaya ba kowa da irin yadda Allah ya hore masa rayuwarsa wani Allah ya bashi yalwa wani kuma a rayuwarsa tana da kunci saboda haka kowa mai yalwar nan abin da ake so ya ciyar ya infaki gwargwadon matsayinsa shi kuma wanda yake cikin yanayi na kunci shi kuma shi ma ya yi gwagwadon matsayinsa kai ya ce sai ya ɗaga ya tafi in shi kuma nan Allah ya kai shi ba eh kowa Allah ya kaddara masa irin rayuwarsa kowa ya gwargwaje masa irin abin da zai a rayuwa eh idan shi ne iko zai nan yana dubu kai ikon ka na naira goma ka kai naira goma ka baka yi laifi ba eh shi ma ya naira dubun sa bai laifi ba kowa ya abin da Allah ya hore masa ya shi bai man kudura ne yuru ko fa dubin ma atahu Allah to ila qawli ba da usrin yusran wa qala yunus malan yunus yace an zuhuri ya karbo daga zuhuri la hallahu Allah ya hani an tubarra walidatun bi waladiha ya hana ya yi hannun a cutar da mahaifiya saboda ɗanta ma'ana a cutar da ita a zo misali a bisa misali misali wajen shayarwa ka gani ko an ce in ma in ma ta ce ba su ya bata sai a haɗa haihuwa ta shayar da shi to ka a cutar da ita ma'ana a ce dole sai ta shayar da shi kuma a hana ta wato irin abubuwan da ya kamata ta samu na shayarwa da duk wani abin da zai zama kuntatawa ne gare ta wa zalika wannan ko yana faruwa ne an taqula alwalidatu ita wato lallahu an tudarra walidatun bi waladiha eh wace wa zalika an taqula alwalidatu lastu murdi'atahu ni ba zan shayar da shi ba eh ita kuma kaga an je haka ta cutar da yara wala tudarra walidatun bi waladiha kar ita wato mahaifiya kuma ita ma ta cutar bi waladiha da ɗanta la su barra walidatun dole da ha ka a cutar da wata ita mahaifiya da ɗanta ma a kar ta cutar ita ma da ɗanta ita ma ita mahaifiya ka a cutar da ita saboda ɗanta ita kuma kar ta cutar da ɗanta masana ce su zo su sha ta ce ita ba za ta sha da shi ba wahiya a musallu lahu ita ce ta fi dacewa da su da shi giza a wurin ciyarwa wa ashfaqu ita ce mafi taushi tausasa a rai gare shi wato mafi tausayi kai wa arfaku ita ce mafi tausasa da yi min gairi ha daga wannan ta falaisa laha to bai kamata gare ta ba an tafiya an ta abataki ba da an yi tsiya ha min nafsihi ma da alallahu alaiha ba da an yi tsiya ha bayan ya ba ta min nafsihi da kansa ma da alallahu abinda Allah ya tsora alaihi a kansa na tafiyar da na tafiyar da yaron wallaisa lil mauludi lahu wato an yi zarra shi kuma wanda aka haihuwar aka haifa masa to bai kamata shi kuma an yi zarra a cutar da shi da wani biyu da ɗansa ba wale ta ne mawani da lahu an yi zarra bi wani biyu wani da sahu eh bi mawani wani biyu shi kuma wato wanda aka haifa masa bai kamata shi kuma an yi zarra wani da sahu wani da sahu ka a cutar da wato mahaifiyar yaron zuwa na jiki da ɗanta ka a cutar ba su ba ma'ana dai duk ka a cutar da wanda aka haifa kar a cutar da wanda za ta yi wato raino ka a cutar da uba shi ma wanda zai ba da haƙƙi a yi raino fayyam na uha to ya hana ta ya hana ita walidai kenan an tobi a huta shayar da shi shi yasa ake to ka a cutar da ita mahaifiyar a cutar da ita biwalaji biwalaji da ɗansa ya cutar da ita to ai an san uwa tana son ɗanta idan uban ya rike ya hana ta ya cutar da ita ya cutar da uwar shi ne ke fahim nau ha an torbi abu ya hana ta ta shayar da shi jiraran don cutarwa la haka ne ta yi zagayar ya ba da ɗan zuwa ga wani ta ya ba wa ɗan wata ishe ta yi ta shayar wala zinaha alaihi ba babu laifi gare su an yi sardi'a wato yajeniyar shayarwar an ɗibi nafsin da daɗin wato ran alwalin da mahaifi wa alwalin da mahaifi a su daidaita da uwa da uba su daidaita bayan a rada bisanan in sun nufin wato yayewa an tanadi bisa yajeniyar min wato gare su wata shawarar da shawara to fala haddi za a alaihi ba wanda babu laifi a alaihi ba gare su ba da an yi kuna zalika bayan wannan ya kasance an tarade daga yajeniyar min huma da gare su wata shawarar da shawara da shawara tsakanin su sai ba ga yace tisaluhu ma'anar tisaluhu fidamu ma'anar shi ne yayi ai ba wannan ba akwai abubuwa da yawa da ake faɗa yanzu kusan mu ba ba ba abin ba al'adar mu ba yanzu ka ga su laraba yana cikin al'adar su an haifi ɗa to sai a nemo mai shayarwa ba a ƙauye ta tafi da shi eh zai rayu a ƙauye ba sai yasa halimatu sa'diya ta tafi da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda rayuwar ƙauye nan zai taso da fasaha da abubuwa ba irin rayuwar birni ba yanzu nan wa zai ba masu ƙauye don su ai kaga ba da zai ba a tafi da ɗansa da an rabu da mata da uwa da ba gaskiya ne za a gari za a gari za a gari ka ta shi kansa lokacin da lokacin ba da aka ba aka tafi da manzala shayarwa ai a lokacin ba shi kaɗai aka tafi da shi ba akwai ƴan uwansa jirajirai da aka zo aka ɗauka ita da na halima ma an ce da saka tarasa wanda za ta ɗauka ta dawo ta ɗauki shi manzala eh saboda haka kaga ana ba da su a tafi da su a shayarwa kuma sanda suka zo shi mahaifin manzala duk wanda duk matar da ta zo za ta ɗauka an tujan ta ya ai mahaifin ta rubu sai ta gudu saboda suna ganin ba wanda zai kula da haƙƙinta eh ba wanda zai kula da haƙƙinta kuma su ƙasashen laraba suna da abubuwa da yawa wanda ɗabi'o'insu ne suna yi kuma har yanzu suna yi babu shakka wato ba sai ma an mutu ba eh ba sai an mutu ba ko ba sai an rabu ba ana ɗaukar wato suna zuwa ana ba da ɗa a tafi da shi a renansa a ƙasashen larabawa suna yi yanzu kamar kaga misira da yawa za ka ga larabawan ƙauye sun shigo sun ɗebi yara an ba su amma lokacin irin wani lokacin da akwai aminci suna ɗaukar yara su tafi da su su shayar da su yanzu misali yanzu za ka gama wasu ma a nan za su zauna har sai sun haɗa su ƙur'ani kan su dawo gurin iyayen haka suke yi abubuwa ne dai kaga mutum da ba al'adar mu ba su suna da wasu al'adu kamar da ruwa muna da wasu al'adu laraba ba su gaskiya ne arabu gaskiya ne to ai mu ba mu samu ma baya wa shayarwa ba an kaga an yi wannan to sai ko in ba uwa ta haihu ta rabu kuma aka samu na kusa wanda matar da suke ta haihu ba ta daɗe ba to ana irin wannan amma ai da wuya ka ji an ce an haihu an ɗauɗa an ba wa wasu ta ta shari mu yi al'ada malam ba ma amma su laraba al'ada su suna yi amma suna tare da mu ba su da zamu ta aje ce ke an biya su da su ba ka bi wannan wani babi kake so ka bude wannan ba mu mu huta mun yi karatun nan ta kyale mu huta mu tashi kowa ya je gida ya ruwa idan muka zo karatun sati sati na fiƙihu to sai mu jefo wannan lẹ́yìn ọ̀nà ẹ̀rọ pàdé àgbàrá ti bá dùn. اللهم الحمد لله رب العالمين